الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibwis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau sha tara ga watan rabi'un al'awwal na'am mun dawo baya kenan 29 ya tafi 29 ga watan rabi'un al'awwal kai hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shifa biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau laraba a kuma duk lokaci irin wannan na tsakanin maghriba da isha wanda karatun da yanzu muka tsinci kanmu a ciki shine a cikin littafin talkhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam talkhis na siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallafar babban malami al'allama Muhammad Nasiruddin Al'albani. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Littafi ne da Malam ya ce, Siffar sallar annabi sallallahu Alaihi wasallama mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha. tun daga kabbara shiga sallar kenan ko har zuwa sallama kamar kana ganinta kamar a gabanka aka yi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a satin da ya wuce mun fara muƙaddimar littafin cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki ba mu yi nisa ba lokaci ya yi haka ne ko kuma ina ga abugun naku shafi na nawa Na'am? Kalli nambar shafi na uku ko? Ɗaya biyu, namba biyu ya yi fa kamar biyu ce. Za mu tashi a gaban da yake ce me? Waƙadi aurattu ko? shafi na nawa na uku ni a nawa shafi na biyu jayyid malam ya fara gaya mana dalilin da ya kai shi zuwa ga wallafa littafin haka ne ya ce wasu daga cikin 'yan uwa suka sa shi a gaba da roƙon ya yi summarizing littafinsa na siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi ya ce wa ƙadi aurattu fihi ba'adwal fawa'idi za'idati ala sifati ina ga daidai inda damu tashi kenan bayan malam ya ce da ya kalli wannan neman da suka yi buƙatar da aka nema gare shi na ya wallafa ya summarizing littafin ya ce sai ya ga ai wata buƙata ce mai albarka wani abin nema ne mai albarka don haka sai ya yi iya ƙoƙarin yanka ɗan wani ƙaramin lokaci daga cikin lokutansa da suke cike da ayyuka na ilimi masu yawa Allah ya sa muna tare mu kalli tsarin malam a nan gurin wani abun ɗauka a wurinmu mu ɗaliban ilimi ya ce da ya ɗan uwan nasa ya sa shi a gaba ya ce fashajja'ani zalika ala an aqtati'a lahu qalilan min waqtil muzdahimi bi kathirin min al'amalil ilmiya wannan gabar a bar kallo ce ni aurina ya ce sai hakan ya zaburar da ni ya shajja'a ni akan yanka masa ɗan wani kaɗan daga cikin lokacina wanda yake cike almusdahim wanda yake cike yake cunkushe alizdihamu shine cunkoso guri ya cunkushe ka rasa inda zaka tsaga ka ratsa tsakiya yace to lokutan nawa da yake cunkushe da ayyuka na ilimi yake cunkushe da ayyuka na ilimi masu yawa kenan ɗalibin ilimi yau ayi ne gobe a bari na'am in mun fahimci wannan gabar kaga malam kullun a cikin me ake harkar ilimin lokacin gaba ɗaya ya cunkushe da harkar ilimin can ana taba ilimin can ana tabawa can ana tabawa can ana tabawa kaga kenan ɗalibin ilimi haka ya kamata yi me ya zama kamar yadda malam shi ma lokutansa suka zama haka amma tsakani da Allah haka muke na ga iya islamiyan mu ne kawai ningi ne kawai ba a fashi ko amma da da ka ji wani garin ya ka sami yanzu haka watakil a sati an samu wacce take fashi so daya a wasu garuruwan amma a ningi ina ga sai a fara daga farkon shekara a kai ta ba a samu fashi ko ɗaya ba e lokacin yana cin kushi da harkokin ilimin to fa ba ma na makarantar ba fashin makarantar ba malam in mun fahimce shi a nan kenan a wajen karatu a gida karatu a can karatu kenan ko da yaushe a cikin me ake karatu mu kuwa a makarantar da da akwai fashi ma ana dawowa gida kai tun da a cikin makarantar ma a ajin ma ba lokacin wasa na'am ya kuke kalla ne malamu dasira ake ganin su a aji juya baya kawai da aka yi juya baya fa kawai da aka yi ka juyo ka samu me an dan fara tattauna wata matsala da aka ga ya kamata a tattauna ta wacce bata da alaka da ajin eh wannan lokacin ya fita daga cikin cunkoson lokutan karatu ina kuma a ce yau malam ne bai zo ba shikenan dama ai mun ci sa'a yau malam bai zo ba sai a samu damar mai baje koli kawai mm. dama wata ta guntso shi ma ya guntso ko ita ma ta guntso yau an yi sa'a malam bai zo ba to an samu dama kuma da gaske in dai muna so mu haifar da ɗa mai ido a gonar karatu sai mun gyara wannan ɓangaren sai an gyara shi ya zama lokacin na karatun ya fi yawa a cunkushe lokacin ya zama na ana ganin abubuwa ma sun yi lokacin kaga kaɗan yake maka sai ka ji lokaci kaɗan yake maka kafin ka gane cewar kana harkar ilimi amma inda har kana jin kana da rarar lokaci wallahi baka cikin ɗaliban ilimi baka ciki baka ciki har sai ka ga yanzu kana so ka haddace shafin da aka biya a aji sannan ga littafi kaza da aka yi ga littafin can da aka yi ga na kaza shi ma kana so sannan yanzu a boko mu yau an yi mana note a turanci an yi feji biyu sannan a mathematics malamin mathematics da ya zo he da ya feji uku malamin chemistry ya yi kaza ka ji duk so kake na yau dai da malamin ya koyar bare kai gobe ba kowanne sai ka bi shi ka maimaita shi ka maimaita shi ka shigar da shi da a samu lokacin taɗi ne dai samu wallahi ba zai samu ba to kuma sai mutum ya zama haka Allah ya ba mu ikon koyi da malam malam ya ce bayan ya ba da wannan damar ya kuma roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sa dai yi ne domin neman yardarsa sannan kuma ya roƙe yake addu'a Allah ya amfanar da ‘yan uwansa musulmai da wannan littafin kuma insha Allah gashi mu ma zai amfanar da mu malam ya ce wa qad awrattu fihi haƙiƙa na kawo a cikinsa a cikin me a cikin shi wannan littafin me ya kawo ba'dal fawaidi za'idati yace sashin wasu fa'idoji ba'dal fawaid sashin wasu fa'idoji azza'idati wanda suke ƙaruwa a matsayin ƙari ala sifati akan babban littafin mai suna mai sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam layin nan ya fito kenan a ciki wannan littafin akwai wasu 'yan fa'idojin da a wancan babban ma bai sa ba da ya zo yin summarizing din sai ya shigo da su kuma haka yake ɗabi'a ta summarization idan ka tashi za ka yi summarizing ɗin abu idan littafi ne wani ya rubuta ko paper wanda ya rubuta presentation ya baka kai inda aka ce kai ta menene summarizing abin da yayi ko a wajen wa'azi aka ce kai ta'aliqin wa'azin malami sai yayi awa guda a minti goma ko sha biyar sai mutum ya tattaro abubuwan da ya tattaro sai ya ƙara da wasu ma a cikin bayanan ana jin haka ɗabi'a take ya ce to a cikin wannan summarization ɗin da yayi na ainihin babban littafin ma ya kawo shine wa qad awrattu haƙiƙa na kawo fihi a cikin shi wannan talhis ɗin ba'd al fawaid sashin wasu fa'idoji azza'idati wanda suke a matsayin ƙari ko ƙaruwa ala sifati akan ainihin littafin as-sifa ɗin sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam yace tanabbahtu laha da na fadaku da su tanabbahtu laha wanda na fadaku da su ina cikin summarizing din ko sai naga wasu fa'idodi na mai muke cewa sai ya farga da su sai ya kawo su a ciki wastahsantu dhikraha kuma naga kyawun ambaton su naga yana da kyau in ambace su fi athna'i talkhis a tsakiyar wannan talkhisin a cikin wannan talkhisin da nake yi kama unitu kamar yadda na kula inayatan khassatan kulawa ta musamman bi sharhi ba'dil alfazi da sharhin wasu lafuza muna tare da sharhin wasu lafuza alwaridati waɗanda suka zo fi ba'adil jumalil hadithiya a cikin wasu jumloli na hadithi a cikin wasu jumloli na hadithi awil azkar ko kuma a cikin wasu addu'o'i muna tare gaba ɗaya? mala ya ce waja'altu lahu anawin kuma na sanya masa headlines anawin topic babuka na sanya wa littafin babuka shine idan kai littafi ka ɗauko babban menene muhimman kanin su inji malaman jarida ina za a yi labarai akan ce to ga muhimman kanin sai a taɓo ɓangaren ningi kuma akwai kaza da ya faru a bauchi kuma aka samu kaza ya faru a ƙasar waje sai kaza ya faru sai kuma zo a biyo a kawo me ya faru a ningin daki daki to shine anawin headlines din yace na kawo na sanya masa babuka ra'isiya wanda su ne a sama bi ma'ana topics ɗin haida babuka ɗin wa ukhra kathira sannan wasu kuma da yawa na kawo su janibiya a gefe na kawo su janibiya a gefe saboda me tawdihiyya a babun fayyacewa tawdihiyya a babun me fayyacewa Allah ya sa muna tare ina ma'anan fayyacewa ya kawo babun yayi kaza yayi kaza to wasu da ya kawo a gefen dan ya ƙara fitar ma da abin fili shine tawdihiyya din dan ƙarin bayani ko dan fayyace abin ya fito fili wa awratu wa awratu tahtaha masail alkitabi yace kuma a karkashin su na kawo masalolin littafin bi arqamin da wasu nambobi mutasalsila a jejjere bi arqamin mutasalsila da wasu nambobi wanda suke a jejjere zamu gansu a ciki insha Allah mala yace wa sarrahtu bi janibi kulli mas'alatin bi hukmiha yace kuma na bayyana na fayyace a gefen kowace mas'ala da hukuncinta min rukunin aw wajibin na rukuni ko kuma wajibi min rukunin aw wajibin na rukuni ko kuma wajibi wa ma sakattu an bayani hukmihi abinda na yi shiru game da bayanin hukuncinsa kuwa fa huwa mina sunani to yana daga cikin sunnoni ne muna tare kuwa ya fayyace a gefen kowace matsala da hukuncinta na cewar rukuni ce ko kuma wannan ɗin wajibi ce za mu ga ma'anar rukuni ɗin a gaba da wajibi ɗin ya ce wa ma sakattu abin da na yi shuru mun ga kalmar sakattu ba daga sakata ya yi shuru ba na ce uskut ka yi me ka yi shuru abin da na yi shuru game da hukuncin bayanin hukuncinsa fahuwa mina sun to shi wannan abin da na yi shuru yana daga cikin sunnoni ne ya ce wa ba'adduha sashin wasu matsalolin kuma da na yi shuru a kai qad yahtamilu al-qawla bil wujubi to tabbas zai iya daukan bayani ko magana game da wajibci zai iya zama wajibi ne ba sunna din bane ba wal jazmu bi hadha dan haka yanke hukunci da wannan au zaka ko wancan ce wajibin ne ko sunna ne yunafi tahqiq al-ilmi yana kore ta haƙiƙi na ilimi Allah ya sa muna tare yana kore kore me ta haƙiƙi na ilimi da zai iya ɗaukan wajibi ko sunna ko sai in yanke hukuncin ce sunna ne ko kuma in ce me wajibi ne yace to wannan yana kore tabbatar da me ilimi haƙiƙanin tantance ilimi sai malam yace wa rukunu rukuni din da na faɗa a sama huwa ma yatimmu bihi shay'u allazi huwa fihi huwa ma yatimmu bihi shine abin da yake cika da shi yake zama complete da shi menene yake zama complete da shi ash-shay'u allazi huwa fihi abin da yake cikin sa gurin na ya fito na huwa ma yatimmu bihi abin da yake cika da shi abin ba zai zama cikakke ba ba zai amsa sunansa na complete ba har sai da wannan abin da shi kuma abin dama kuma yana cikinsa ya ce wa yalzamu min adami wujudihi butulanu ma huwa rukunun fihi sannan kuma yana lazimtar rashin samuwarsa wa yalzamu yana hukunci na ɗoruwa a kansa min adami wujudihi na rashin samuwarsa rashin samuwarsa in ya zama babu shi wani hukunci ne yake kamawa din wayal zamu yake kamawa shine butulanu ma huwa rukunun minhu bacin abin da yake rukuni ne daga gare shi fihi a cikinsa sai mala yace in bai fito ma fili ba kan ruku'i kamar yin ruku'u masalan a babin misali kamar yin me ruku'u a babin misali fi salati a cikin sallah fa huwa ruknun fiha shi ruku'i rukuni ne a cikin sallah rukuni ne a cikin sallah a ina ake samun ruku'i ne a wajen alwala ko a wajen tsarki a bandaki a cikin sallah kaga a cikin sallar yake rukuni ne na sallah din dan haka yalzamu min adamihi yana lazimta dalilin rasa shi min adamihi dalilin rasa shi me yake lazimta din butulanu ha bacin ita sallar yana lazimta yana kamawa min adamihi dalilin rasa shi shiwa ruku'in menene yake kamawa butulanu ha bacinta dama rukuni ne a cikin ta sallar dan haka rasa shi yakan jawo sallah ta yi me ta baci wannan shine abin da ake nufi da rukuni abin da yana cikin ibada nau'i na ibada sannan a zo a same shi ko kuma a rasa shi Allah ya sa muna tare mala yace wa sharutu shi kuma sharadi kan rukuni kamar rukuni yake kamar rukuni yake illa annahu sai dai shi sharaɗi ya kunu kharijan yakan zamto a waje ne amma huwa sharuɗin fihi game da abin da yake sharaɗin a cikinsa muna tare sharaɗi ne na yin abu kaza sai da kaza amma shi wannan abu kazan da aka ce sharaɗi ne sai da shi kaza ya faru ba a cikin a haɗa suke a ciki guri guda ba shi yana can gefe amma bare yiwu ba sai da shi muna tare kuwa dole ne sharaɗi ne kafin a karɓe ka a makarantar menene ku ban sunan makarantar namu na'am na bokon namu wai high institution din higher institution dinmu na boko eh health tech na ji na bana son faɗa ne saboda sunan da aka mai da ita din kawai eh to sharaɗi ne na a karɓe ka a course kaza sai kana da credit biyar da ya haɗa da course kaza da kaza muna tare kuwa waɗannan darussa biyar ɗin da aka ce sai kana da credit a kansu a cikin makarantar suke ake samun su na'am a wajen makarantar ake samun su amma kuma sun zama sharaɗi ne sai da su a karɓe ka a cikin makarantar in babu su ba za a yi mai ba ba za a karɓe ka ba a makarantar a kos kaza to wannan sharaɗi ne eh ko da kana da wasu ba su ba to zai sharaɗin da a karɓe ka a kos kaza sai kana da kaza to kaga ya zama sharaɗi amma ba a cikin makarantar ake yin sa ba amma kuma sharaɗi ne kafin ka yi fasin ka tafi samista ta gaba ko ka tafi aji na gaba sai kana da sai ka ci courses bakwai a cikin courses goma idan goma ake yi a makarantar kuma har da misali dole ne sai ka ci courses sai ka ci anatomy and physiology ina ga akwai wannan course din kafin ka wuce gaba muna tare kuwa ko kuma me suke ne masu widin yanzu sharaɗi ne sai ka ci turanci ka ci lissafi kafin ka shiga na gaba wannan turanci da lissafin na secondary ake magana wanda ka samu credit a kai wanne na cikin makarantar kaga a haɗe yake a cikin makarantar to shi kuma rukuni kenan Allah ya sa muna tare malam ya ce ga misali kalwudu'i mathalan fi salati kamar alwala misali a cikin sallah alwala a cikin me sallah fala tasihhu bidunihi sallah ba ta inganta ba tare da alwala ba abun ya fito fili shi wancan me ba da misali ruku'i a cikin sallah kaga yana hada da sallar alwala ma a cikin tsakiyar raka'a ta biyu ake samu ko ta farko a ina ne a wajen sallah ne to yace shi kuma sharadi kenan Allah ya ƙara wa malan daraja ya kai haske makwancin su malan yace wal wajibu shi kuma wajibi huwa shine ma thabata al amru bihi abinda umarni da shi ya tabbata ma thabata al amru bihi abinda umarni da shi ya tabbata ina ma'anar haka aka samu tabbacin an yi umarni da aikata shi a ina a sabuwar kwalta? Nam? A ningi? Nam? Fil kitabi a cikin Alƙur'ani. Fil kitabi a cikin me? Mama na alkitab a nan? Zalikal kitabu, wane littafi ne ake nufi? To shi ɗin, awi sunna ko kuma sunna. Wace ce sunna? Nam? Sunna, sunna, asuwaki? ha ba aswaki yake nufi ba kuma ba suna ba ne aswakin me awis sunna ko kuma umarni ya tabbata da a yi shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi kenan yace wala dalila ala rukniyatihi aw shartiyatihi kuma ya zamo babu dalili akan rukunancinsa ko kuma sharɗancinsa ba dalilin da ya nuna wannan rukuni ne ko kuma me sharaɗi ne wace wa yuthabu fa'iluhu kuma ana ba da lada wa mai aikata shi wa yu'aqabu tarikuhu kuma ana ƙuƙubantar ana azabtar ana hukunta wanda ya bar shi illa li'udhrin sai dai saboda wani uzuri sai dai saboda me uzuri Allah ya sa muna tare yace wa mithluhu misalin shi wannan wajibi shine al-fardu shine farilla a ce abu farilla ne yace wa tafriqu bainahu bambance tsakanin farilla din da wajibi wa bainal wajibi da tsakanin wajibi istilahun hadithun yace wani istilahi ne fararre kagagge kenan na yan bayan ba su san da shi ba ma istilahun hadith kace wata formula ce da ake amfani da ita kagaggiya ko ta ka'ida ce kagaggiya fararriya wanda la dalila alaihi ba dalili akai la dalila alaihi babu dalili akan wannan istilahin mala yace wa sunna in yace sunna kuma in yace me ma wazaba annabiyyu alaihi abinda annabi ya doge ya tabbata a kansa Allah ya sa muna tare sunna kalmar sunna malaman hadisi ma'anar da suke bata daban da malaman fiqhu to anan yana magana a ɓangaren malaman fiƙihu ne tunda magana akan ibada za a yi akan me ake magana ibada sallah ibada ce to shine idan a ɓangaren ibada ne malaman fiƙihu ne suka ce sunna suna nufin abin da annabi ya doge akan aikata shi muna tare kuwa ma wa zaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama minal ibadati na daga ibadu da'iman koyaushe da'iman koyaushe au ghaliban ko mafi rinjaye a ce ko da yaushe annabi inda yake kaza ga yadda yake ko da yaushe ga yadda yake ko kuma a'a mafi rinjaye sautari annabi inda yake kaza haka yake yi sautari inda yi haka yake yi to wannan shi yake magana a wajen ibada sunna a wajen me ibada gurin nan muna tare dan Allah walam ya amuru bihi ko amma kuma bai yi umarni da wannan abun ba amra ijabin umarni na wajibi bai ce al'ummarsa wannan umarni kowa su ya aikata ba amma dai an gano ya mafi rinjayen lokuta ko kuma kowane lokaci ga yadda yake yi ya ce wa yuthabu fa'iluha kuma ana ba da lada wa mai aikata wannan sunna ɗin wala yu'aqabu tarikuha ba a azabtar da hukunta wanda ya barta wala yu'atabu kuma ba a zargin sa Allah ya sa wannan ta fito sunna a wajen malaman me malaman fiqhu muna tare kuwa haka ga aka ga annabi yana yi a nau'in ibada kaza ko da yaushe inda yazo ibada kaza to ga yadda yake yi amma bai yi umarni na wajibi cewar kowa in ya zo haka zai yi ta ba misali muna tare kuwa ko kuma mafi rinjayen lokuta haka yake yi amma bai yi umarnin cewar wajibi ba ne kowa in ya zo shi ma hakan zai yi ba muna tare kuwa bai yi umarni na wajibi a kai ba amma mafi rinjayen lokuta ko kuma yaushe haka yake yi ka ce to wannan shi ake kira sunna a wurin ibada don haka wanda ya aikata zai kwashi romo zai ebi lada tsububu a dalilin aikatawa wanda bai aikata ba kuma ba za a hukunta shi akan bai aikata ta ba sannan kuma ba za a zarge shi akan bai aikata ba Allah ya samu na tare akwai misali na'am na'am ban ji ba ma kaman zuwan mu na'am misali misali astaghfirullah haddan yi sabo irin na wani da yayi shi eh da niyyar kare abin da yake kai na ra'ayinsa haddan dadan irin lafazinsa ne a cikin sallah idan aka yi raka'a ta farko annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai miƙe yana zama kafin ya yi mai ya miƙe an fahimci abin wajibi ne e da ake da malaman fikihu suka sa masa suna jilsatul istiraha sai aka samu wani dan ya tabbatar da wai shi ya ɗauka filosofanci a addini abin karɓa ne ya ce to kai ka gaji ne da da ka yi an fahimci ko an ce zaman hutu to mu ba mu gaji ba bara mu yi ba shi ne dadan irin lafazin nasa ne na gano wallahi ya samu alhaki in ba tuba yi ba akan wannan su ya yi dependent to ni ma kaga barin maimaita irin lafazin ba shi ne malaman hadisi suka ce kai soko ba zaman hutu ba jilsatu sunna kawai eh zama na sunna a jilsatul istiraha ba na gajiyayyu a'a masu bibiyar ya annabi yayi da su ake ba masu addini da kwakwalwa ba kawai da tunanin a ganinsu ba don Allah mun fahimci gurin nan ka gaba umarni ne na wajibi ba amma annabi yana yi yana yana yi don haka wanda ya aikata zai me zai samu ladan yayi irin yadda ya ga annabi yana yi ko dai ko da yaushe ko kuma mafi rinjayen lokuta muna tare sannan kuma wanda bai yi ba ba za a azabtar da shi ba kuma ba za a zarge shi me yasa da ya zo sallah ba ya yi ba ko za a zarge shi da a azabtar da shi ba za a azabtar da shi ba Allah ya datar da mu malam ya ce sai ba da wata magana ce wa ammal hadithul lazi amma hadisin nan da wa ammal hadithul lazi amma hadisin nan da yadhkuruhu ba'dul muqallidin sashin masu taƙalidanci suke ambato shi suke ambatarsa ma'azuwan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam suna masu danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanne wanda ya ce man taraka sunnati duk wanda ya bar sunnata lam tanalhu shafa'ati cetona ba zai same shi ba ba zai shafe shi ba ba shi ba ceto na yaya in muka ɗauki zafin kai a kai misali aka ce da zafin kai da a yi kana ganin mutum ga wani abu da aka taɓa ji an ce suna ce ka gabe aikata ba shi ka ce shi ke nan lamtanalhu shafa'atun rasul ba haka ba ne ya ka ji wannan ce ta annabu ba zai shafe shi ba a'a ya laice fala asla lahu ba shi da asali babu asali gare shi an man an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kagan da dauki wannan malam ya kawo shi ne saboda wani dai ce a a bayanin sunnan nan da aka yi abinda annabi ya tafi akai ko ya dawwama akai din nan kuma an ce ba za a azabtar da wanda yi ba kuma ba za a zarge shi ba wani zai iya ce ma a'a malam da azabtar da shi za a zarge shi ba ma iya na aka tsaya ba ba zai samu ceton annabi ba wani zai iya gaya masu ce dalilinsa shine ai annabi ya ce me man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati kaga zai iya amfani da wannan ya goge wancan bayanin na sama shine saboda malam ya san akwai yan zafin kai wajen hukunci ko akwai masu kuskuren fahimta sai ya kawo mashi yace kar kafa hujja da wannan ka goge wannan ma'anar ta sunna a wajen malaman fikihu kar ka yi amfani da shi ka ce a yu'aqab wa yu'atab muna tare kuwa in babu wannan ai mutum da ya ce ai mutum ya fahimci wannan a matsayin daidai ne zai ya ce a'a duk wanda ya bar sunnar annabi abinda ina dai annabi ya dawwama yana yi ko a wasu lokuta yana yi eh to duk wanda ya bari yu'aqab wa yu'atab da a hukunta shi kuma za a zarge shi saboda me annabi ya ce man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati ce wannan la asla lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana kadhalika kuma duk abin da ya kasance kamar haka kamar me kamar wannan wanda ba shi da asali daga annabi to fala ya juzu nisbatuhu ilaihi danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai halasta khashiyata taqawwuli alaihi don jin tsoron ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam at taqawwul shine ka faɗa abin da mutum bai faɗa ba ka faɗa abin da me mutum bai faɗa ba shine kai at taqawwul alaihi ko ka faɗa abin da baka da ilimi akai to haramun ne a musulunci yace faqad qala sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala alayya man qala duk wanda ya faɗa gare ni ya faɗa game da ni me malam aqul abinda ban faɗa ba malam aqul abinda ban faɗa ba yace annabi ne yace to falyatabawwa maq'adahu minan nar wal iyad billah falyatabawwa maq'adahu to ya tanadi wurin zaman sa maq'ad ba wurin zama ba gashi can a wancan littafin namu na ad-durusul lugha al-arabiyya ba maq'ad wurin zama to falyatabawwa ya tanadi ya tattali ya shirya maq'adahu wurin zaman sa minan nari na ina na wuta sakamakon me ƙaryawa manzon Allah annabi ne ya ce annabi ne ya faɗa kai da matsala fa eh ba rafa wani ɗan uwa yana magana yake ce ba rafa a ningin nan akan wata nau'in ibada ne a wurinsa shi da wanda suke da fahimta irin tasa ba a wurin kowa da kowa ba a shi da ya fahimce ta a matsayin ibada ya ce ko lokacin sallah ne ya yi cewa yake duk wanda ko tuhumarka aka yi a lahira ka ce shi ne ya ce a ci gaba ba sai an tsaya an yi sallah ba ba su faga gano zancen nan ba na ni ban cika son fitar da abin suna ba ne abin da ya kai kunjima a ningin na jini kuma a ningin kuke do a ningin muke na'am yauwa kaga wanda ya ji dan uwa ya gane na shi yana faɗan in dai ana wannan nau'i na ibadar to ko lokacin sallah yayi koyi dan wai a zo ana suka su kaza kaza ba a matsaya an yi sallah ba an cika ba an yi kaza yace a ci gaba duwar ko Allah ne ya tume ka a lahira ka ce shi ne yace shi kenan ya tanadi bayanai da hujjojin da zai wa da zai wa Allah yana ga gamsar da Allah kamar gamsar da alƙalin ba ma alƙali ba dan cin hancin alƙalin garin su ne ai a garin su da ya samu alƙalin da baya cin hanci to ya dauka gamsar da Allah wai gamsar da wani alƙali ne mai cin hanci na duniya kai lamarin Allah fa ba wasa a ciki lamarin manzan Allah ya wuce wasa ka yi iya taka tsantsan ɗin da da ka yi wajen ka ce annabi ne ya ce annabi ne ya ce e annabi ne ya ce kaji ɗaya daga cikin dalilan kaji ɗaya daga cikin dalilan wannan shirin wani ne yake ce sau tarihi an zo an yi wa malam tambaya ana yi a unguwarmu fa nan a nan unguwar tamu ana yi da ya ce ta ka ɓata bakinka ba ma amsa dai baka ba ya ce a kaga malam don Allah ni abin amsa ce wallahi bata baki kake bare amsa ma ba ana jeho tambayar dan shirin fa shine ko yace ba na gaya ma ba ni kuma kokari na ya za a yi in na fada ya tafi da ita ya je gaya wani ya ce wai an ce ka ce kaza an ce eh a duba kaza to he na yi nazari ko da na san hukuncin eh to a ina na gani dan Allah sallah wai wai azhar raka'a huda ake yana ji ni ban yadda kawai ana ce raka hudu ce ce e ba a a think before e kawai na gadon ɗanyi nazari kafin na ba shi amsa saboda iya ce to me dalilin kan ina kama kama ya ce ba gashi ba da kayi yake yi a e raka a hudu ce bayan na yi nazarin da a samu bayanin littafi kaza a wuri kaza haka musulunci ya karantar haka annabi ya ce a yi raka a hudu to ɗan wannan shirin kawai ni kuma bai san kana ce tambaya ce akan musulunci sarkakiya ba ce ba kamar wakiltar manzon Allah kake wakiltar Allah kake yi eh an tambaye ka gama akan musulunci komai kankantanta in dai zaka ce annabi ne yace ayi wallahi kai taka tsantsan dan ga abin da manzon Allah yace man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar Allah ya tsare mu ashe hanyoyin shiga wutan fa suna da yawa eh sai ka kana addini kana komai da komai wane yana ta harkarsa na duniya bai damu da addinin ba ma kana masa kalla wane ai dan iska ne wane ai shashasha ne to kai kuma ka harke harkar addinin amma ana ce ya kaza yake a a sunna ce ai ta annabi kuma baka da dalili kuma tayo annabin bai ce bai karantar sunnan ba ce ko kuma a ce sunna ce ka ce a wannan ai ba sunnar annabi kawai mutane ne suke yi ka karyata to ka tanadi wajen zaman ka wuta kana yi wani kallon dan iska kai kuma ka dau hanyar tafiya wuta wa alaikum salam na'am na'am eh eh la hawla wala quwwata illa billah eh eh eh shi kenan a bashi ya tafi a haka kar a ji kunya ta mutane akwai bukatar taka zanzan ba eh mu kuma al'umma dama suna da wannan larabci kai eh wani ko cewa kai yanko larabcin cewar kai da kake saurare na kai tsinuwa a kansa ya ce annabi ya ce to a daina yin kaza haka dai ɗauka ya ji um Allah ya sauwaka mita ka tsantsan mita ka tsantsan mala yace wa inna min nafilatil qawli haka ne yace kuma na daga cikin ƙarin magana ma nafila shine ƙari ko na daga cikin ƙarin zancen ko ƙarin maganar ma da zan yi du a wannan littafin shine an azkura na cewar in ambaci cewar annani lallai ni lam altazim fihi ba zan lazimta ba a cikin wannan littafin fihi a cikin me wannan littafin saboda me taba'an li aslihi don bin asalin littafin to asalin wanne ne asalin littafin sifatu salatin nabi din to don bin asalin littafin ya ce na, na daga cin ƙarin maganar da zan yi shine in ambaci cewar lallai ni dan Allah muna bin gurin nan wa inna minna filatil qawli kuma lalle yana daga cin ƙarin maganar da zan yi ma shine an azkura in ambaci annani lallai ni in ji shi mawallafin littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cewar lam altazim fihi bazan lazimta a cikin wannan littafin ba me ko kuma saboda me taba'an li aslihi saboda bin asalin littafin wancan babban bazan lazimci me ba mazhaban muayyanan wata mazhaba ayyananniya wadda ta fito fili min al-mazahibil arba'atil muttaba'a daga cikin mazhabobi hudun nan da ake bi min almazahibil arba'a almuttaba'a daga cikin mazhabobi hudun nan da ake bi waɗanne ne mazhabar malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya yace to bazan lazimci wata mazhaba guda ɗaya in ɗora littafin akai ba dan Allah muna tare me yasa malam ya kawo wannan yadda me haka ne yadda me siffar alwalar annabi ya mana yayi mana ita duk gaban ya kawo sai ya dauko ma hadisin annabi ga yadda annabi yayi haka ne sai annabi ya thumma kaza thumma tamadmada sannan ya kurkura ya kurkura ruwa wastan shaka ya kawo ma ita yace to yafi so ya maka wannan ba ya ɗauko ra'ayin wata mazhaba ɗaya da su a ganinsu haka annabi ya yi ba alhalin akwai wata mazhabar da su a ganinsu kuma me ba haka annabi ya yi ba kaga zai rikita ka ya ce direct kawai sai ya tafi da kai direct to the point a je wajen a tsotso daga matsotsar gaba ɗaya a ina malikiya suka tsotso a wajen wa manzon Allah eh shafi'iyya fa wajen manzon sufa hanafiya hambaliya to shi ma yace mu tafi direct inda suka tsotso din Allah ya sa muna tare ka duba babban littafin nasa ko ka duba i'lamul muwaqqi'ina 'an rabbil alamin akwai mai sifili biyu ya kawo maganganun waɗannan mazhabobin guda hudu kowace mazhaba daga cikinsu sun kawo maganganun da suka yi a cikinsu akwai mazhaban da suke cewa duk abin da muka bayar na fatawa sai kuka ga hadisin annabi ya inganta ya ci karo da fatawar tamu ina faɗa haka wakilin mai mazhabar kenan ko ɗaya daga cikin mazhabobi hudun yake ce idan na faɗi magana sai kuka ga hadisin annabi ya inganta kuma ya ci karo da magana ta ya ce fadribu bi qawlil ha'ita ku ɗauki magana ta ku jefa bango da ita ku ɗauki hadisin annabi da ya inganta ku yi aiki da shi bai gama mana ba bai huta ba daga cikinsu akwai mai cewa idza sahhal hadithu fahuwa mazhabi kawai idan hadisi ya inganta ita ce mazhabattawa don haka kuna karanta wannan mazhabattawa kuna bi ne kuna bi da kun ga abin da ya ci karo da ingantaccen hadisi to wannan abin da na faɗa ku ajiye shi kuskure na kenan ba mazhabata ba wancan hadisin da inganta shine mazhabata wallahi sun gama malam sun su sun riga sun gama sai dai mu in muka sa son zuciya sai mu ji a'a mun makalkale mazhabar wani kadai da mu bi malam yace to shi ya ya ce na daga cikin ƙarin bayanin da dai ma shine ya ambata maka ka sani a wannan littafin ba zai lazimci mazhaba ɗaya ba saboda bin asalin littafin nasa ma bai lazimci mazhaba ɗaya ba daga cikin mazhabobi hudun nan da ake bi na biyu daga cikin dalilan kuma saboda shi yin hakan haramun ne a musulunci turka shi yin me yin me ka riƙe guda ɗaya tak daga cikin mazhabobi kana mai jin duk wata matsala ta ibada in ta zo ba a cikin wannan mazhabar ba to kuskure ce ku ji sharaɗin duk wata matsala wata fatawa da aka same ta a mazhaba kaza za ka kore ta iya ta wannan mazhabar da kake bi kadai ita za ka ɗauka to haramun ne a musulunci wannan fa aiki ne katoto eh alhamdulillah dai an samu dama wallahi tun muna kananu muke ta jin ana wannan iskancin a ningi da sunan karantarwa ku yi haƙuri matsala ce ta addini tun muna karanu ake yi za a ce annabi ne mutum ya ce dala iskanci kaza kaza kaza sai mutum wai annabi fa aka ce kai akwai wanda wallahi lafazin da ya cewa kai annabin nan ko ubanka ne in Allah ya amince in dai sautin nan ina tsammanin yayi nisa wallahi yana kunnansa kuma ƙarya kake kace baka faɗa ba ina tuno gurin da lokacin da aka yi hakan eh akan daga sutura ne fa wai ai ko annabin nan ko ubanka ne yayi yawa kai shashasha waye gaya lokacin baran iya gaya masa ba yanzu ma a gabansa baran iya faɗa gaba da gaba ba amma dai a karatu ko yana nan gaba na kuma wallahi ko da bindiga dan faɗa wallahi ko da bindiga dan faɗa dan na ɓoye Allah dai kama ni in na faɗa kuma iyakacin harbewa ba shi kenan ba wai ko annabin nan ubanka ne yayi yawa abin da ya faɗa kenan kai dama kana kwatanta annabi da ubanka ne ni ba na kwatanta annabi da ubana wane ubana in ana maganar manzon Allah wane uwata ai ana ce annabi ya ce an zo magaryar tikewa kawai da'u kullu qaulin inda qauli muhammadin ai ana ce annabi ya ce to ka ajiye ta kowa da kowa kawai a duniya ƙarshen mai magana yayi magana eh sallamawa ne kawai babu tawili babu a gani a ganinka uwa ka kai a ganinka annabi ya ce ka ce a ganina wallahi hadari ne mai girman gaske na faɗa ne saboda hakan ya cancanta ko ma waye in aka ce annabi ya ce kai ka ce kaza to ya kamata a masa dakuwa ya cancanci dakuwa dan ya bai san darajar annabin bane ba annabi ya wuci kwatantawa ya wuci a kwatanta shi da uba ko uwa wallahi ya wuce nan da kai da uwar taka da ubanka da kowa da kowa naka darajar annabin fa kuke ce kuma har ka zo kana kwatanta shi da wani kaga akwai reni a ciki akwai rena matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin hankali don haka na ji ta a lokacin ta yi zafi yanzu na samu damar mayar da ita ba da niyyar zagi ba sai don ka gano matsayin annabi ya wuce haka e annabi ya wuce haka mu yi taka tsantsan mu yi me taka tsantsan don haka ka rike bayanin karkace ya ce don wani dai rike wannan ya ce ya ce bin mazhaba haramun ne a haba kai ko dan sarkin masu sharri shugaban masharrata na ningi na ce ka rike mazhaba ɗaya tak ka ce duk wanda zai faɗi fatawar da ba ta cikin wannan mazhabar da ka rike ba za ka yi aiki da ita ba sai iya wannan haramun ne a musulunci in haka kake haka na ce haka na ce eh duk inda ka kai ta wannan ka je haka take haka da ka same ta sai dai in mai son zuciya irin naka ka ji kai yanzu shafi'iyya kake yi don haka duk wata fatawa da ta zo a malikiya ba za ka ɗauka ba saboda mu shafi'iyya muke yi to akan haramun muke don Allah an fahimci gurin nan mu ji mu malikiya muke yi duk wata fatawa da ta zo za mu ce a wannan ai yan shafi'iyya ne suke yan hambaliya ne suke kai da wani malami fa ya tashi hala gafarta malam kai hakuri eh with respect malamin mu ne yace da Allah wannan a maka ake yi su kuma maka fa saudiya fa ba mazhabar malikiya suke bi ba da ku wahalar da kanku eh wai wai maka fa ba malikiya suke bi ba kurke ta wahalar da kanku mu fa nan mazhabar da muke bi daban ahaba malam akwai mazhabar da ta wuce ta annabi ne to dai kun ji tsarin malam shi yasa nace a farkon muqaddimar aqidar malam aqida ce ta ahlus sunnati wal jama'a dan haka shi ba zai lazimci ɗaya daga ciki ba kenan idan akan wannan gabar sai ga malikiya ne suka zo da daidai zai kawo ma a yadda malikiya suka kawo idan anan gabar sai ga shafi'iya ne suke da daidai sai ya kawo ta haka kuma duk mai so ya tsire ya kamata ya dauka mu yi makin gurin nan in dai kana so ka tsira addini to idan a matsala kaza ka ga yan malikiya su ne suka yi kan irin na annabi ka dauki na malikiya a gurin ka rike ka bar na sauran amma akan kaza fa sai kaga yan shafi'iya ne ko hanbaliya ko hanafiya suke kan da dai dauki nasu kaban na sauran shine in kana so ka tsira Allah ya datar da mu yace wa inna ma salaktu fihi maslaka ahli alhadisi abin sani kawai na kama hanyar ma'abota hadisi ne a cikin littafin na shiga hanyar ma'abota hadisi ne a cikin sa wanne suwaye ma'abota hadisin allazina yal yaltazimuna al-akhdha waɗanda suke lazimta ruko bi kulli ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya inganta ya tabbata bi kulli ma thabata duk abin da ya tabbata anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama min al-hadisi na hadisi Allah ya sa muna tare walidhalika kana mazhabuhum saboda haka ne ma mazhabar su ta kasance muna tare ina ma'anar mazhaba ne ina ga dama ana jahiltar ma mai ma'anar mazhabar fa ainihin kalmar ina ma'anar zahaba tafiya ko to daga nan take zahaba ya tafi ya zahabu yana mai izhab mazhab matafiya imamu malik ya bada fatawar kaza ko abu hanifa ya bada fatawar kaza hai ɗalibansa su ce haza mazhabu malik wannan shine matafiyar Imam Malik akan mas'ala kaza ko haza mazhabu Abu Hanifa wannan ita ce mazhabar Abu Hanifa matafiyarsa akan kaza bi ma'ana ita ce fahimtarsa akan mas'ala kaza shine daga ƙarshe ko sai a ce mazhabar Abu Hanifa an fahimci maganar kenan ka ce na ɗauki fahimtar matafiyar Abu Hanifa ko Imam Malik amma wancan da kace min ya inganta daga annabi baran bishi ba na ɗauki fahimtar Imam Malik kayi wa imam malik adalci kayi wa abu hanifa adalci in suna raye za su kyale ka tuburbuɗa ka dasi da hujjoji fa amma eh wallahi ba za su kyale ka ba za su ce kai halaka mu kake so ka yi ana ce ma annabi ya ce kana ce ya waɗancan ‘yan hadisi ne su suka ce su suna riko da hadisi ne kawai suna ce annabi ya ce mu kana ce mun ce mu suwa kuma in ana ce annabi ya ce wallahi kamar haka da su mayar ma da suna raye Allah ya ganar da mu yace walidhalika kana mazhabuhum saboda haka ne ma mazhabarsu ta zamto aqwa min mazhabi ghairihim mafi karfi akan mazhabar wasunsu saboda su daga annabi suke daukowa sallallahu alaihi wasallam kama shahida bidhalikal munsifuna kamar yadda masu adalci suka shaida da hakan min kulli mazhabin daga kowace mazhaba daga kowace mazhaba ana samu minhumul allamatu abul hasanat daga cikin su akwai misalin su al'allama wanda ake mai yawan ilimi kenan ko al'allama wanda ake ce masa abul hasanati al-laknawi al-laknawi wanda yake dan garin laknau dan garin ina lakanau a ina lakanau din take a garin indiya wani babban malami ne a garin indiya wani gari da ake ce masa lakanau a garin ina indiya sai ce daga cikinsu akwai irin malaman da suka yi tsayin daka a wannan kamar yanzu ka zo a ningi ka ce kamar misalin malam wani yana daga cikin irin malaman da suka tafi akan menene kawai yake da hujja su abin da suke bi kenan ba su rike mazhaba ɗaya sun ce iya ita da su bi ba ko a garin bauchi akwai malam wani a garin kano a ina ne kamar misalin haka shine ba mu misali da wannan abul hasanati din yace alhanafi shi kuma ɗan wace mazhaba mazhabar hanafiya a hanafiya yake amma idan ya samu gurin da malikiya suka kawo magana da tabi tasu mazhabar karfi sai ya ajiye hanafiyan sai ya ɗauki ta malikiya kaga yana so ya tsira ko kuma sai ga a hambaliya fa an ce kaza ne amma kuma su a hanafiya sun ce kaza na hambaliyan kuma ya fi zama dalili ya fi kusa da na annabi sai ya ajiye nasu sai ya ɗauki na hambaliya to haka kai ma in kana so ka tsira za ka za ka zama kana bin mazhaba ka za'e to amma akan matsala ka zafa an ce ga yadda annabi ya yi sai ka ji oke to mu a mazhabar mu an tafi akan kuskure to Allah ya gafarta mazhabar mu ba cin mutunci ba renawa bari in dauki na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya datar da mu mala yace alqa'il wanda yake cewa wa kaifa la ta yaya ba zai yiwu ba me a ce mazhabar ahlul hadisi ita ce tafi ƙarfi masu bibiyar yadda annabi ya yi yaya ba za a ce sun fi kowa ƙarfin dalili ba yaya mazhabarsu ba za ta fi ba wa hum warafatun nabi sallallahu alaihi wasallam alhalin su ne magada annabi sallallahu alaihi wasallam da su ce ma haddasana wani an wani an wani an rasulillahi su ce ma annabi ne ya ce kaza ya da'i dalilinsu ba zai fi ƙarfi ba in dai hankali dai ya aiki inda hankalin muna tare kuwa inda hankalin kuma da ya aiki ga su su ne magada annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙan kuma na gaskiya magadan na gaskiya ya ce wa nuwabu nuwabu ko nawabu wa nuwabu shari'ihi kuma su ne na nuwabu ba shadda wa nuwabu nuwabu nunun ɗin da zomma wa nuwabu shari'ihi kuma sune na'ibai na shari'arsa na matsayin na'ibi a masallaci da zaran liman bayanan siwa to sune na'iban annabi na shari'arsa bi ma'ana masu maye bayan shari'ar annabi da zaran annabi ya tafi kuma sune masu ɗaukowa daga annabin su bayyana wa al'umma shari'ar da ya zo da ita sidikan na gaskiya wa nuwabu shari'ihi sidikan masu maye bayan sa wajen shari'arsa na gaskiya hasharana Allahu fi zumratihim in baka so mu muna so amin Allah ya tara mu a cikin tawagarsu wa amatana ala hubbihim kuma Allah ya kashe mu akan san su wasiratihim da kuma matafiyar su muna tare wasiratihim ko wasayratihim da matafiyar su yadda suka tafi mu ma Allah ya tabbatar da mu akan haka ina ga zamu tsaya anan ko a ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل يتي الله يجكن إمام أحمد بن حنبل إذ قال يا يند يتي ko domin imamu ahmad bin hanbal ya ce don haka Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la targhabanna 'anil hadithi wa alihi farra'yu laylun wal hadithu naharu ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار idi wannan baitin fa muhadara ce mai cin gashin kanta fa gaskiya ba mun ji kalmomin ba yace imam imamul man imamu ahmad bin hanbal yake ce dinun nabiyyi muhammadin yace addinin annabi muhammadu fa akhbarun hadisai ne ko baka so kuma hakan yake waye fada malamin ningi ne ya fada dan wace kungiya ne ya fada na'am dan wace kungiya ba abun suka bane a cewa ƴan kungiyar naga hadisi ƴan kungiyar hadisi ba sa karanta fiqhu kaji ɗaya daga ciki shi ma a can gurin a can gurin bai nisa ba nan ya bai masallacin nan muna lokacin muna secondary school muke tattauna da wani dan uwa yana ji yanzu a gidansa in bai fita ba shi ma ai hakuri da waɗannan kalmomin eh san zuciya ce nake so kar mu tafi akai shi ma kuma Allah ya sa yanzu hankalinsa dai dawo to dai ji eh kuma na san da mu haɗu da mu maimaita A. Littafi na gani na Kitabul Akhdari, irin pocket one ɗin nan sai na ce, kai, ka ga wani littafi mai ban sha'awa na littafi ne, sai ce, a, ai littafin ahalari ne, sai na ce gaskiya ka ban aro, ko ya ce, a, fikihu ne, fa kuna karanta fikihu ne? Haka muka yi, ina so in yi direct speech ne, ai akwai direct and indirect speech ko? direct speech saboda mun haɗu na san dan maimaita masa kar ya ce ai kayi ƙari haka muka yi na ce ha kamar ya ai mu ba wai ku ba kwa karanta fiqihu ai ku ba ka kar na ce haba ya ce Allah ya ce to a bani wannan ni ya mun sha'awa dan fara karanta sai yake murnar an same ni ma za mu fara karanta fiqihu eh an samu fans sun karo eh na ce kai wannan fa haka aka dora shi akai fa e kuma iya abin da na sani a lokacin to wallahu alamu da karanta littafin akhdarin karanta bakin ko kawai yake yi shi ni fa na koyar da shi a islamiyya lokacin amma da gaske wallahi an dora su akan ba ma karanta littafin fikihu kai Allah ya iso wasu wasu ɗaliban Allah ya isa musu wallahi ana cutar da su kuma ku gode wa Allah wallahi malamanku da suke tabbige-bige kullun su zo kwana biyar a satin nan suke ta kokarin gaya muku daga Allah daga manzonsa a karanta muku yadda yake daga Allah da manzonsa wallahi ba karamin arziki bane wallahi wani yana nan duk kwana biyar din a san zuciya ake dora ɗaliban na wata ɗaya na wata biyu na shekaru dewa akan zuciya ai abin mu gode wa Allah ne Allah ya kara wa malaman mu daraja da ɗaukaka Allah ya ganar da masu wannan kuskuren to dai addinin annabi Muhammad hadisai ne ni'mal matiyatu lil fata atharu yace madalla da abun hawa al matiya ba raqumi ba madalla da raqumi lil fata na saurayi a ce raqumin sa mu yanzu me na'am abun hawa mu me na'am yace to madalla a ce mutum al athar wanda ya zaba a matsayin abin hawansa hadisan annabi ya ɗauka. Me abin hawa yake maka? Me amfanin abin hawa? Ga shi can ya tsaya yana ta daga hannu ɗan a caɓa ya tsaya ko direba ya tsaya, idan ya tsaya ɗin ya hau bayan ɗan a caɓa me zai masa, ya kai shi inda yake so ya je, to ni'mal matiyatu lil fata atharu. ya ce madalla da abin hawa da ko raƙumi ga saurayi wanda ya zama na zaɓinsa sai zama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare ya hau baya ya san da su kai shi gaban wa na'am ba a fahimci abin ba idan ra'ayin wani ka ɗauka ina dai kai ka kai ha ka ɗauki ra'ayin ayuba sai mashin direba ya ɗauke ka ya sa giya ɗaya ya ƙara ya tafi har hudu ba inda zai tsaya sai gaban ayuba idan ra'ayin tanimu ka ɗauka sai ya tsaya ba inda zai tsaya sai unguwarsu tanimu idan ka ɗauki kai ka ji kawai dur kaza annabi ya ce ka ce a'a annabi ya ce a ma'ai malam ayuba ya ce mana kaza shi kenan yana sa giya ya riƙe wuta ba zai tsaya ko ina ba sai sabuwar kwalta yana zuwa hey ciris sai ya tsaya a nan sai ka sauka ya kawo ka gaban ayuba ra'ayin ayuba kai kake biya addini an fahimcen kuwa sai ya kawo ka ga kaya kawo ka gaban ayuba sai ka kare a nan amma annabi kake bi to in ya ɗauke ka ya sa wuta ba inda zai tsaya ya ƙara giya sai gaban annabi sallallahu alaihi wasallama dinun nabiyyi muhammadun akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu da ku karba hadda wannan fa dole za su bayar eh abu ɗaya bayan ɗaya wallahi kowa ya bayar wanda bai bayar ba a mai da shi ko ya tuntube ya ƙara kawowa haka za a yi la targhabanna 'anil hadithi wa alihi karka kyamaci hadisi la targhabanna 'anil hadith karka yi kyama game da hadisi karka kyamaci me hadisi wa alihi da ma'abota hadisi suwaye masu karatun hadisi kenan ko karka kyamaci me kun ji kalman nan kuwa to yanzu idan ka ji wani yana sukar hadisi ya da ka kalle shi ranar na ga wani a yanar gizo-gizo yana ƙara bayani yana ƙara bayanin jaddadar da yawai ya kai shekara talatin yana wannan da'awar kuma yana ce ina jin wai a musussuka fa yake faɗa kamar garin da ya ce a nan musussuka wai a musussuka yake cewar tabbas duk wani abu kawai da ba ƙur'ani ba a yi me a ajiye shi kawai yana nan akan fatawar babu wani hadisi kawai duk wani hadisi maganar wani la ilaha illallah kan naje ni ma in halaka yadda ya halaka shine naji ana ce musu ai wai yan kala kato ne na tsaya na duba na kalla wallahi kura masa ido dai naga is he a complete human being da gaske ne abin da na kare yi kenan na juyo da hoton na kalla idansa irin na mutane hancin ma duk kuma kiran naga wallahi kira ce irin ta mutane na hau nazari na ga hannun wallahi bin gaɓoɓin na dinga yi na ga hannun ma irin na mutane komai irin na ce to oke sori kwakwalwa ce ina ga matsalar ita ce a ɓoye tabbas da a fili take wallahi ba irin ta mutane da aka gani ba duk wanda dai ɗauko wannan shirman ka san ba irin ta mutane aka bar masa ba kuma abin mamaki har da mai jan bakinsa a gefe kuma ga masu sauraro la targhabanna anil hadisi wa alihi la targhabanna 'anil hadisi ni ban ji wannan gurin ba ya ki karantuwa menene gurin ban ji ba da gaske ban ji ba ta wanda je kyamata ya je kyamata halakar ta kare a kansa can yace farra'ayu laylun farra'ayu ya ce shi fa ra'ayi dare ne ina ma'anar ra'ayi fahimta ta wani malami fa da za ka ɗauko ka ce ita ka riƙe kaɗai to zai iya zama in an kwatanta ta da hadisi to dare ce kar wani ya ce ya ce maganar malamai dare ne a'a in an kwatanta ta da ta annabi fa dare ce sai me kuma wal hadithu naharu shi kuma hadisin annabi shine yini kenan malamin da kenan anan da aka bambance farra'ayu ra'ayin malamin da ya zama irin na annabi hadisan annabi da yake kawowa in yayi magana ya dauko ayar qur'ani ya kawo hadisin annabi to kaga shi wannan yana kan hadisi ne yana kan yini kenan amma wanda a ganin sa dai ta kawowa fa yana cikin duhu farra'ayu laylun shi fa ra'ayi dare ne me a cikin dare da kaga komai da komai a fili a a duhu ne amma wal hadithu fa naharu shi kuma hadithi yini ne haske ne eh kuma a wane lokaci ake ta buge-bugen rayuwar na'am gari na wayewa zaka ji wannan ya tashi wancan yayi gabar wancan ya arewa kowa ya je mai kudi ya je ya samu mai ilimi ya je ya samu mai kaza ya samu mai kowa ya je ayi mai a tattaro a tattaro mu kula da gurin nan farra'ayu laylun wal hadithu naharu ina ga kamar ba su san gabar ba ne to ko kun santa da ku tafi akan wannan ra'ayin na kyamatar hadisi da mabota hadisi me yace ne gurin shi nan ban ji gurin ba fa farra'ayu laylun wal hadithu na'am na'am wala rubbama jahila alfata athara alhuda yace wala rubbama sautari jahila alfata saurayi yakan jahilci atharul huda gurbi na shiriya sautari saurayi yakan jahilci ina shiriyar take amma wa shamsu ita kuma rana bazighatun tana nan ta fito laha anwaru duhu ko me ke gare ta haske to kamar haka ne wala rubbama jahilal fata sautari saurayi yakan jahilci yakan kasa sanin yakan rasa ilimi akan atharal huda gurbi na shari'a Allah ya sa muna tare to ka dauki fata din nan karka dauko ka ji kawai ma'anar wai saurayi saurayi ha tayu malami fa yakan kuskure wa gurbin shari'a ka ɗauki alfata a nan ka kawo babban malamin da kake gani zai iya kusautari yakan jahilci gurbin shari'a akan matsala shi a ganinsa kaza ne wanda kuma da wani malamin zai faɗi kaza ya gano cewar oke ashe kaza ne sai ya fahimci abin don Allah muna tare abin nan ya fito kuwa bai fito ba fa akwai wanda suka hau yanar gizo-gizo a satin nan na'am akwai ɗaya daga cikin malamanmu na kaduna da ya wani abu ko sai na ji ya burge ni na ƙarshe alƙali abubakar salihu zaria ya yi fatawa a kan me mainin ya ce masu mainin a ci gaba da mainin halal ne haka ne akwai wanda suka gani ya ce a ci gaba da mainin halal ne alaran matsaya sai ya kawo masa fana ziratun ila wayan kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara aka kawo ayar ka san ko sai daga baya sai ga bidiyo ya maimaita yana ce jama'a yanayi ne na tsanani da ya kalla akan bada fatawar halaccin mai ne yace malamai sun kikira shi masoya da bada shawari cewar ayar nan da ya kawo a gurin ba mahallin ta bane dan haka yana janye wannan fatawar da ya dora wannan ayar a wannan gurin an fahimci abin kuwa to wala rubbama sautari jahilal fata saurayi kace saurayi kadai ha jahilal muallim ko wala rubbama jahila muallimuka atharal huda sautari malamin ka zai iya kuskurewa ya kasa sanin ina gurbin shiriyar yake akan mas'ala kaza amma wa shamsu bazigatun ga hadisi can kuma ya fito balo-balo lahu anwarun kuma ga haske tattare da shi ya warware yadda bayanin matsalar take Allah ya sa muna tare mukula eh sau tari da a samu matsala malami ya yi kuskure amma kuma ana ɗauko hadisi he ga matsalar ta fito ma fili kai kuma ka ce a'a kana kyamatar hadisi da ma'abota hadisi Allah ya ganar da mu ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار مالن سيتي دمشق من ga ma'anan ina ne ina ne Dimashq din take Syria ko can kasar Sham yace ranar 26 ga watan nawa Safar shekara ta 1392 Hijriya ya ce wanda ya wallafa ya wanda ya nuna ma ranar da ya gama wannan ɗin kenan ya yi rubutun mukaddimar ya gama littafin ya ce muhammad nasiruddin albani muhammad nasiruddin al'albani akwai matsala? na ga mun kawo ƙarshen ta ko? mun kawo ƙarshen mukaddiman malam insha Allahu ta'ala a karatu na gaba za mu tashi a istiqbalul ka'abati fuskantar ka'aba na yi ina ta so yi ƙoƙarin karmuci lokaci ne na gano akwai jan aiki ne a gabanmu da yawa akwai